للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin huwa ce wasu rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta litinin ya goma sha biyar ga watan rabi'in thani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka hallar a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talibin da ke nan gandun wambai garin Azare domin yin darasi rana irin ta yau mukan karanta watan tazkiyatun nufus muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka muna cikin ɓangare na hudu wanda mala ya ambata a matsayin tamkar guba suke ga zuciya ma'ana suna sabbaba ma zuciya kamar a ce wata sankara da za ta iya lalata ta mun ji nau'o'i guda uku mun tsaya a cikin na hudu shine fudulul mukhalata wato cuɗanya da mutane ba bisa ka'ida ta shari'a ba yawan cuɗanya da kowa da kowa yana sabbaba wa mutum lalacewar zuciya saboda a cuɗanya da mutane ne ake haɗuwa da mutanen da ba su dace ba a cuɗanya da mutane ne ake samun masu gurɓatacciyar ɗabi'a waɗanda za su iya lalata wa mutum in ma aƙidarsa ko kuma su lalata masa duniyarsa yadda ba zai amfana da ita ba Allah ya mana dacewa to a ƙarƙashin su mala ya ciro waɗansu kalamai da yake batu kamar yadda suka zo cikin littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Bada'i'ul Fawaid wato ya ambata mana cewa ita wannan fudulul mukhalata wato tana daga cikin manya-manyan jinya da mutum yake fama da su a rayuwarsa kuma wato sukan dasa kiyayya su dasa wasu ababe da yawa kamar yadda muke bayani a darasin da ya gabata don haka sai yake bayanin cewa cuɗanyar da mutum zai yi da mutane yakan kasu kashe hudu akwai ɓangare na farko waɗanda cuɗanya da su a mu'amalance su a zan tare da su abu ne wanda yake la mahala matuƙar matsawar rayuwar mutum dole sai ya waiwaice su lokaci zuwa lokaci kamar yadda zai waiwaici abinci da abin sha lokaci zuwa lokaci jikinsa baya iya gudana in babu abinci babu abin sha to haka nan su ma wannan nau'i dole ne ba a taɓa rahabinsu ma'ana ba a watsar da su dole sai an yi cuɗanya da su mala ya ambata cewa su ne al'ulama billahi waɗanda suka san Allah suka san umarnin Allah suka san kuma makirce-makirce na makiyan Allah waɗanda kuma suka san jinya da take samun zuciyar musulmi ta lalata kana suka san irin maganin da za a sanya in irin wannan jinyar ta samu waɗanda suke masu nasiha ga Allah masu nasiha ga littafin Allah da manzan Allah masu nasiha ga halittun Allah to waɗannan ya ce cuɗanya da su lalle akwai riba wacce take mai girma ya ambaci ɓangare na biyu waɗanda su kuma ana cuɗanya da su ne kamar yadda ake mu'amalantar magani a rayuwa magani mutum yana neman sa ne idan yana jinya in ba shi da lafiya zai buƙaci magani in ko yana da lafiya to ba shi da sha'ani da magani ko ba haka ba to shine ya ambata ya ce a cikin rayuwa akwai irin waɗannan mutanen da ake buƙatar su ne ana mu'amalantar su ne na wani takaitaccen lokaci gwargwadon buƙatar da kake da ita a wajensu buƙata ta rayuwa ta alma'ashi kamar misali za ka je kasuwa ka yi cinikayya da duk mutanen da ka gani a kasuwa wani kafiri ne wani fasiki ne wani zindiki ne wani salihin bawa ne wani ma waliyi ne don haka zaka haɗu da mutum a bisa mustawarsa ne ta ɗan kasuwa kamar yadda a cikin mu'amala a rayuwa akwai mutanen da zaka mu'amalance su mun buga misali da makanike da zaka je wajensa don gyaran mota ko direba da zaka shiga motar sai kai ka zuwa wani gari a halin tafiyar da zaka yi kuma akwai wanda zaka zauna da shi fasinja ne nau'in mutane kala-kala to wannan cuɗanyar temporary cuɗanya ce ka buƙaci waɗannan nau'o'in mutane ne saboda kana da buƙata a wannan lokacin rayuwar tana da buƙatar su don haka ka mu'amalance su ne na takaitaccen lokaci amma idan har wannan buƙatar taka ta ƙare to yanzu irin waɗannan mutanen sun fada cikin nau'i na uku wanda shine za mu yi bayani a kansa malam ya ce alƙismu tsalitu wato ɓangare na uku na mutane waɗanda ake mu'amalanta su wa hum man mukhalatatuhu kadda'i ala ikhtilafi maratibihi wa anwa'ihi wa quwwatihi wa da'afihi akwai wanda cuɗanya da shi tamkar mu'amalantar jinya ne kamar ka mu'amalanci abin da kasancewan yake mai sabbaba rashin lafiya ne su ɗan ma sun bambanta a bisa matsayinsu da bisa nau'o'insu da bisa ƙarfin da suke da shi ko raunin da suke da shi ko ba haka ba ko da jinya ne yanzu in ka san akwai wani abu wanda zai iya sabbaba maka wata jinya mai ƙarfi ko jinya ƙarama yadda zaka mu'amalance su da taka tsantsan ɗin da zaka yi ai ya bambanta ko ya bambanta in mutum ya ga zai kamu da wata jinya misali a ce HIV ko to taka tsantsan din da mutum zai ta wannan janibin yafi karfi mutum in zai gamu da wani abu wanda zai sabbaba masa kansa taka tsantsan din da zai yi ta nan yafi karfi sama da mutum ya samu ruwan sanyi ya ta daddaka ya san zai iya sabbaba masa mura nan sai ya dan yi garaje ko saboda yana ga kamar muran ba ta da tsanani kamar wadancan to su ma irin waɗannan mutane mu'amalantar tasu ya bambanta kuma duk mu'amala da za a yi da su tamkar an mu'amalanci jinya ne wato tattare da su akwai matsala faminhum daga cikinsu kuma nau'in mutane man mukhalatatuhu kadda'il udal wal marad al muzammini akwai wanda mu'amalantarsa shi kuma ba kawai ma mujarradin jinya bace ce a kaman jinya ce wadda ba ta warkewa ita ce adda'ul ubal allati la tibba laha ita ce adda'ul ubal jinya wadda ba ta warkewa kamar misali yanzu HIV da muka ambata ko eh da'ul ubal ba lalle sai jinyar da ba ta warkewa ba ko da jinya wadda take daukan dogon zamani wadda za a sa magani a sa magani magani ba zai amfani ba almaradul muzammin shine jinya kuma wacce take dadewa a jikin mutum jinya mai dadewa bata warke ba ita ba bata warkewa bane amma tana daukan lokaci shine almaradul muzammin wasu ma suna fassara almaradul muzammin a matsayin jinya wadda aka ɗebe tsammanin warakarta wadda aka ɗebe tsammanin warakarta janibin mai sunanta janibin rangwame da aka yi ga marasa lafiya idan suna azumi bisa kiyasin da aka yi akan wa'allazina yutiqunahu malamai bayanin da suke sun ambaci wannan ba eh almarad almuzammin jinya wadda ba a tsammanin warakarta shi ma yakan fada karkashin wancan hukunci na wa'alal ladina yutiqunahu wallahu a'lam to akwai waɗanda mu'amalantar su tamkar haka ne kaga can an ce jinya wadda zaka iya sa mata magani wala Allah ta warke nan kuma jinya wadda ba ta warkewa tana gagaran atibba eh Allah ce ta'ayal atibba duka nau'i ne al'udal da kuma al-muzammin to shine ma fassara su وهو من لا يربح عليه في دين ولا دنيا wannan shine nau'in mutumin da la tarbiha alaihi fi dinin wala dunya wanda ba za ka yi riba wajen mu'amalantarsa ba ba za ka yi riba a addininka ba ba za ka yi riba a duniyarka ba kaga ya zama to kaddan al'ubal kenan ko al-marudul muzammil ka an mu'amalance shi amma babu riba a duniyance ba za a koyi kyakkyawar ɗabi'a a gunsa ba ba za a fa'idanta da addini ba sannan kuma ba za ku yi wata sana'a ko kuma yadda za a yi kyakkyawan zamantakewa na duniya ba duk ba ɗaya to akwai irin wannan nau'i a cikin mutane wa ma'a zalika kuma tare da irin wannan sifa da yake da ita fala budda an tahsura alaihi ad-dina wa ad-dunya aw ahadahuma in har ka mu'amalance shi bayan ba za ka ribatu a addininka ko duniyarka ba da a haka ma ta tsaya da ɗan sauƙi-sauƙi shi ɗin ma dai ba sauƙin to amma kuma ba makawa sai ka yi asara a dalilin mu'amalantarsa sai ka yi asaran addininka da duniyar taka ko kuma ɗaya daga cikinsu mun gane ko ba za ka ribata da shi a addini ko duniya ba tare da haka kuma za ka yi asarar addinin ne ko duniyar ko kuma kai asarar addini ko kuma duniya ɗaya daga ciki to me fa'idantar mu'amalantar irin wannan babu shi yasa yace kadda'ul ubal jinya wadda ba ta warkewa ta gagari abin nan atibba yace fahiya maradul mauti fa hadha kai ko فهذا إذا تمكنت منك مخالطته واتصلت to irin wannan nau'i in har ya tabbata gare ka ka cuɗanya da shi kuma cuɗanyan nan ta sadu zuwa gare shi to fa hiya maradul maut al mukhawwif ta zamanto cuɗanyan nan jinya ce ta mutuwa wadda ake tsoroce mata kama ce mutum ya gamu da sankarai abinan mai sunanta kanjamau mutum ya mu'amalanci irin wannan kamar ya da kanjamau ne ba zai ribatu a addini ba ba zai ribatu a duniya ba zai ma yi asarar addinin ne da duniyar ko kuma ɗaya daga ciki kaga babu riba kwata-kwata wajen mu'amalantar irin wannan wa minhum daga cikin nau'in mutane a wannan bangare na uku alladhi la yuhsinu an yatakallama fa yufidak akwai wanda ba zai iya yin kyakkyawar magana da zaka fa'idanta ba ka cuɗanya da shi amma maganganunsa ba fa'ida ciki wala yuhsinu an yansuta fa yastafida minka kuma shi ba zai iya kasa kunne ya yi shiru kai a wajen kai samu fa'ida ba. Shi in yi magana ba za ka fa'idanta ba, shi kuma ba zai yi shiru kai ka fa'idantar da shi ba. Da haka shi ne mai surutai, ko maganganun ba su da ma'ana, ba a gina su akan ilimi ba, ba a gina su akan hankali ba, ba a gina su akan sanin ya kamata ba. amma ana zaune da shi kuma kullum ana cuɗanya da shi in an zo majalisi za a zauna tare da shi aboki ne abokin zama amma maganganunsa duka ba fa'ida a ciki shi kuma ba zai kasa kunne kai ka fa'idantar da shi ba kaga shi ma ba riba a zama da shi ko kai baka fa'idanta ba ka ƙaru bai bar ka ka fa'idantar da shi wa ballantana ka ƙaru kai a dalilin fa'idantarwa shi ma ya ƙaru to bai yi ɗaya ba wala ya arifu nafsahu kai bai ma san shi matsayin cewa shi jahili ba ne yana ga cewa shi masani ne shi ya san abubuwa na addini ya san abubuwa na rayuwa ya san abubuwa na zamantakewa to bai san kansa ba fa yad'uha fi manzilatiha ballantana ya ajiye kansa a matsayinsa kaga ya zamanto aljahil murakkabu kenan alladhi la yadri wala ya wala yadri annahu la yadri shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba don haka kullum yana ga shi ne zai iya yin jawabai shi ne ya san ya kamata ko bai san ya kamata ba maganar tasa idan ya faɗa ba za a san fa'ida a ciki ba amma kuma mutum yana zaune da shi to ai za a yi asara bal idza takallama fa kalamuhu kal asa tanzilu ala qulubi sami'in idan yayi magana irin wannan to maganarsa sukan buga misali maganar da bata da dadi sai a ce kal asa tanzilu ala al qulub wato kaman ko karace ake doka ta akan zukata ma'ana maganarsa ba ta da dadi maganarsa ba ta da fa'ida, maganarsa ta katobara ce, ba a taunata. Tare da haka, ma'a'in ijabihi bi kalamihi wa farahihi bihi, shi maganarsa tana burge shi, kullum yi magana zai ga ya tsara ta, alhali ba ta da fa'ida. Eh, wa farahihi bihi kuma kullum cikin annashuwa yake game da maganganunsa, yana ga maganganunsa sun fa'idantar, alhali ba fa'idar a ciki. duk magana da ba dora ta a kayan watan shari'a ba babu fa'ida a ciki duk magana da ba dora ta kan ilimi ba ko da maganar duniya ce in ba kan ilimi aka dora ta ba to ba fa'ida fa huwa yuhdithu min fihi kullama tahaddatha shi yana kaga magana ne daga bakinsa duk lokacin da ya zance ويظن أنه مسك يطيب به المجلس kuma zai zaton maganarsa tamkar almuski ne da yake sanya kanshi a wajen zama da ita wato shi yana ga maganarsa tana fa'idantarwa maganarsa a kan tsari take kan hanya kuma fa shi baya bari kai magana in za ka gyara ma ba zai bari a gyara ba ka san akwai irin wannan nau'in mutane ba zai bari ya fa'idanta ba kuma ba zai ɗauki gyara bayan an gaya masa gyara kullum yana ga maganarsa ita ce daidai shi ne zai yi gyara a wasu amma shi ba a masa gyara to kaga irin wannan mutum cuɗanya da shi shi ne mala ya ambata wato ya ce kadda'il ubal wal maradil muzammini kamar jinyar da ba ta warkewa ne ko kuma rashin lafiya wanda ya ɗau lokaci bai warke ba wa idza sakata kai wannan mutum ko da shiru yayi inda yana zaune a waje fa afqalu min nisfir waha al'azima shirun nasa ma wato nauyinsa ya fi ɓangaren dutsen nika shine arwaha dutsen nika magunuji to ya fi shi nauyi dutsen da allati la yutaqu himluha wala jarruha ala al-ardi wanda ba za ka iya daukan sa ba kuma ba za ka iya jansa akan kasa ba wato dai balaga ce ta magana a nuna cewa ga yadda maganarsa take ba fa'ida baya bari a fa'idantar da shi yana zaton maganarsa mai kyau ce alhali mummuna ce tare da wannan inda yana zaune a majalisi ko da ya yi shiru bai yi maganar ba zaman nasa ma babu alheri shi ne abin da ake son nunawa to kaga irin waɗannan mutane wajibi ne mutum ya nesance su a kullum za ka zauna da mutum ya zamanto kana fa'idanta da shi ne ko a addininka ko a duniyarka in babu fa'ida a duniya ba fa'ida a addini to me amfanin zama da shi ballantana kuma zama da shi ya iya sabbaba wa mutum asarar addini ko asarar duniya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake falyanzur ahadukum man yukhali dayan ku ya kula da wanda zai yi zamantakewa da shi wanda zai abota da shi aboki ma sai an zaba saboda sau da yawa aboki lalatacce kafin mutum ya farga sai ya dauki mummunan ɗabi'a a wajensa saboda sansa da yake yi kaga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ba mu bayani dangane da mutum aljalisul su wa jalisul khair aljalisul khair shi in kana zaune da shi annabi ya kwatanta shi yace ka hamilul miski imma an yu'tiyaka wa imma an tabata'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba wani go in ma an yi haziyaka ko dai ya san maka turaren ka sa ka ji daɗi ko kuma ya sayar maka in kana da abin saya in ɗaya bai faru ba ma to za ka ji ƙanshi a jikinsa kaga hankalinka ya kwanta ƙanshi dai kowa yana son ƙanshi amma wani kuma ba a san sa to kaga sai annabi ya kwatanta shi kuma aljalisu su tamkar haka tamkar wari sai ce wato shi kuma ka sahibul kiri kamar wanda yake mai kira ne kira kaga kun san yadda ake kera tamari ba karfe irin na yanzu ba na'am eh an yanzu karfe ake sawa za a ɗauko karfe ne a sa kawai yayi ja sai a yi ta dukan sa yayi abin nan da din tama ake sawa tama da can an go tsakuwa akwai wanda ya san akwai waɗansu tsakuyoyi da gan su bakake masu ɗan kurzunu kurzunu kun san su ha a cikin dai ko? To, irin wannan na tama ne da aka kokona a da. E, samo shi suke asali ai kaman abin nan ne, kaman dutsi ne. To, idan an zo za a saka shi ƙarfe ne a ciki, shi suke cewa iron OI. Ƙarfe ne, sai a ɗauko sai a saka shi a cikin wuta, sai a dinga ƙonawa ana ƙonawa wannan yana faffashewa. faffashewa shi ne ke wannan ƙananan wando su bakake kurzun-kurzunan yana faffashewa yana fita to hayaƙi ne yake murtikewa kuma mai warin gaske a hakan ne ana ƙonawa ana ƙonawa har sai a samu asalin ƙarfen sai a tattara ƙarfen a tattara shi waje guda sai kuma a yi moldin ɗinsa yadda ake so to haka suke yi da to shi yana ba da hayaƙi hayaƙin kuma yana da wari ya samu ce ta tari kuma yana kama jikin tufa yanzu ka kaddara misali kamar ka sa tsoho shorudo a gaba in aka irin takawa nan tun din nan ya kake ga hayakin ya wuto zai kama jikin rigar ka kuma gashi da wari to kamar haka ne abokin zama abin nan ba na gari ba sai annabi ya kwatanta shi kamar wannan ka sahibul kirin kamar mai ziga-zigi ne, ko dai, imma an yi harka fiya baka, a dalilin tartsatsin wuta da yake tashi, ya ƙona maka jikin tufarka, wa imma an ta da minhu rihan muntina, ko kuma daga wajensa ka ji mummunan wari, to haka mummunan abokin zama yake, ba fa'ida a wajensa. Shi ko mutumin kirki, kaga ko dai ya koya maka addini ne kaga shine mai miski ya baka kyauta ko dai ya koya maka addini ko kuma ka saya a wajensa saya a wajensa nan imma ka masa tambaya ya fa'idantar da kai imma ka ga kyakkyawan aiki tattare da shi ka koya ko kuma ka ji daɗin ƙanshin da ke tare da shi zaman da za ka yi da mutumin kirki ma ka kubuta daga tsinuwar mala'iku kuma in sun yi addu'a saboda aikin kirki da yake yi na salati istighfar da makamantansu da ambaton Allah in sun zo za su yi addu'a kai ma da kake zaune a gefen hadisin annabi ya ce hadda kai sai ka ka ribanta zama da shi shi ko wancan ko dai ya kona ka ne zai koya maka mummunar ɗabi'a a hankali yana talalaban mutum yana talalaban mutum sai ya birkita shi ya raba shi da addini ko ya sa ya asarar duniyarsa ko kuma ka ji mummunan wari a wajensa zaman da ake idan ya aikata ka tobara mala'iku suka yi tsinuwa har da mutum za a samu to kaga babu riba tare da shi shi ya saka cikin wani hadisi wato da aka samu daga Uqbah ibn Amir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uku bai tambaye shi yace ya rasulullahi man naja yace ya manzon Allah menene kan tsira sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace masa amsik alayka lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik annabi yace ka kame harucanka sai ambata masa abu uku a matsayin tsira ka kame harcinka sannan ce wal yasa'aka baitu gidanka ya yalwace ka ma'ana ka wadatu da zaman gida akan zaman majalisi sai dai majalisul khair mutum ya dinga lazimtar zama a gida ba an hana ka mukhalada da jama'a ko ka fita neman abinci ko abin da ya kama da haka ba amma maimakon irin zaman da ake ta yi majalisai majalisai inda mutum ya zauna a gida ya fi masa alkhairin shi wale sa'aka baituk kuma ya ce wabki ala khadi'atik kurakuran da kake yi su rika saka kana zubar da hawaye ka tausaya wa kanka wannan ya fi kusa da sanya ka ka tuba Allah ya ba mu dacewa to ma da ya ce wa bil jumla a dunkule dai wannan bayani na nau'i na ukun nan da aka faɗa nau'o'in mutane kala-kala a bisa martabarsu fa mukhalaqatu kulli mukhalifin lirruhi fa ardiyatun wa lazima yace cuɗanya da dukkan irin waɗannan nau'o'in mutane waɗanda suka saba ma abinda wato rai yake samun shari'a da shi abu ne wanda yake bujirowa lokaci-lokaci kuma abu ne wanda yake lazantan mutum lokaci-lokaci don haka yace wa min nakadi dunya ala al-abdi an yubtala bi wahidin min hadha ad-darb yana daga cikin sharwin da duniya za ta yi akan bawa annakadu yakan zama to ashar ko yakan zama ashum ma'ana yana daga cikin rashin dacewa da duniya take sanyawa bawa an yubtaliya bi wahidin min hadhihi ad-darb a jarabe shi da ɗaya daga cikin waɗannan nau'o'in da muka ambata a nau'i na ukun nan ko wanda zai kasance cuɗanya da shi kadda'il ubal wal mardil muzammil daga cikin nau'o'in sunan da aka ambata duk wanda ya zamanto duniya ta jarrabe shi da zama da irin waɗannan mutane ya zamanto shine jalisinka ko Allah ya haɗa ka da shi a wajen aiki dole in ka je wajen aiki kuna nan tare da shi kai ba so kake ba amma haka ɗabi'arsa take to Allah ya jarrabe ka wajen sana'arka ba yadda ka iya Allah ya jarrabe ka shi saka aka ce ardiyatun walazima takan bujiro mutum ne kuma ta lazimce shi amma ba bisa zaɓi ba sau da yawa ga mutanen kirki don haka wanda irin haka ta same shi to alal haƙiƙa wannan yana daga cikin sharri na zamantakewar duniya ya same shi walaysa lahu buddun min mu'asharatihi kuma a ce ba ka da makawa sai ka zauna tare da shi a ce gidan haya ne ka san birni ne yake gidan haya muna ai ba a gidan haya ha wallahi birni ne yake gidan haya kaga mutum yana zama an yi self content self content self content a ciki wancan yana nan wannan yana nan wannan yana nan wannan ko kuma a ce makewayi ne ma an sa gate ne guda ɗaya an yi ƙanana ƙanana ƙananan gidaje kamar guda goma kuma compound ɗin su ɗaya to ko irin wannan ne aka haɗa ka da mugun mutum mai irin wannan ɗabi'un an jarrabe shi a zamantakewar rayuwa ba ka da makawa sai ka zauna a wajen kuma shi ga yanayinsa yadda yake ko a ce wajen sana'ar ku ne ɗaya ga shagonka ga shagonsa inda kuke kasuwa ko wajen sana'a kuna zamantawa waje ɗaya ko wajen aikin gwamnati ofis ɗinku ɗaya ga teburinsa a can ga teburinka a nan kuma haka ɗabi'arsa take to an jarabi bawa a zamantakewar duniya to don haka malin sai yake bada shawara yace falyu'ashirhu bil ma'ruf in za ka yi zamantakewa da shi kai zamantakewa da shi bisa tsarin da shari'a ta zayyana shine al ma'ruf kai ka biyar da shari'a ta ce a mu'amalanci irin waɗannan mutane wal yu'tihi zahirahu abin da zaka yi ka sake masa fuska a waje wa yabkhalu alaihi bi batinihi abin da ke cikinka kuma karka buɗa masa shi ne ma'anar wato kai masa kyautar bayyananne amma abin da yake boye ka masa rawarsa wato sake masa na ɗaya kaga aka ce ka mu'amalance shi yadda shari'a ta ce fal yu'ashirhu bil ma'ruf yadda shari'a ta zayyana haka kai kokarin mu'amalantarsa sannan na biyu sake mai fuska sannan na uku kada ka buɗa masa cikinka saboda ba a buɗe ciki sai ga mutumin kirki sai wanda yake mu'tamin ko wanda aka amintu da shi wanda yake mai nagarta wanda yake mai addini wanda zai rike amana da sirru shi ake buɗawa ciki duk yadda mutum ya yi farfar farkar ka buɗa masa cikin ka in har baka amintu da shi ba da in ka buɗa masa ciki ko mun kankantan buɗawan da ka masa zai iya maka illa shine anan mala yake ambatawa wa fal yu'ashirhu bil ma'ruf wa yu'tihi zahirahu wa yabkhalu alayhi bi batinihi hatta yaj'ala Allahu lahu min amrihi farajan wa makhraja har dai lokacin da Allah kuma cikin al'amarinsa zai sanya masa buɗi ya sanya masa mafita a cikin mu'amalantar ko zamantakewa da irin wannan nau'in mutane. Amma idan mutum ya buɗe masa fa, kaga idan mutum ya mu'amalance shi da irin wannan tsari da aka ambata, to insha Allah ya kubuta. Ba za a kama shi da laifin zama da mutumin banza ba, saboda zaman ya zama na dole ne. ba zaɓinsa ba ne, wanda ka zauna da shi majalisun koje guda zaɓinka ne, amma wanda irin wannan larura aiki ko sana'a ta haɗa ku ko zamantakewa na gidan haya ko makamantan irin waɗannan, to wannan larura ce ta haɗa ku sai ka mu'amalance shi a bisa tsarin da aka ambata, kuma ba za ka sake masa ba. Sakewa wato har yadda zai sarayar maka ko ya maka illa a addininka ko duniyanka amma walakin man sharaha bil kufr sadra fa alayhi ghadabun min Allah ko to al qism rabi' bangare na hudu na nau'o'in mutane man fi mukhalatatihi al halaku kulluhu na akwai gyara a ciki ko man fi mukhalatatihi ne man fi mukhalatatihi alhalaku kulluhu sai ku gyara wajen man fi mukhalatatihi alhalaku kulluhu wanda a cikin mu'amala da shi shi kuma halaka ce ma tsagwaranta akwai nau'in mutumin da shi mu'amalantarsa cuɗanya da shi halaka ce kawai tsabaranta daga mutum ya mu'amalance shi to kawai ma wato is suicidal ko don haka ma ne ce fahiya bi manzilati akli sammi daidai take da mutum ya ci guba wanda ya dau guba aka ce masa wannan poison ne guba ne sai ɗauka kawai ya ci ai ka kawai ya yi niyan halaka kansa ne to akwai waɗanda mutum ya ma'amalance su kawai kam tamkar haka ne kamar mutum ne ya ɗauki guba ya ci fa'izar tafaka amma ya kamata ya zan fa'init tafaka ne fa'init tafaka li aklihi taryaqun ba li akilihi ba fa'init tafaka li aklihi taryaqun idan har ya zamanto a taryaq shine wani sinadari da ke ba da kariya ya kara mutum daga guba shine taryaq sinadarin da ke kara guba in an ci guba ai akwai abin da ake zubawa in mutum ya ci guba yanzu aka ce guba ya ce in ya je asibiti akwai abin da za a bashi wanda shi kuma wannan shine makarin To kaga da ya kwatanta mu'amalantar irin waɗannan nau'in mutane na hudun nan da zai faɗa, mu'amalantar su kamar cin guba ne, to shi ne ya ce irin wannan idan mutum ya ci guba ɗayan biyu ne, in ya dace game da cin gubar da ya yi, ya dace da taryakun makari. To ƙarashin magana shi ne ai na ja, ko ba haka ba sai ya samu kubuta wa illa in kuwa bai samu dacewa da makari ba to mala yace fa ahsana Allahu al-azaa eh Allah ya kyautata taziya ma'ana Allah ya kyautata rairashi me ake nufi kenan mutuwa kenan to mala yace wa ma aktharu hadha ad-darb fi an-nas irin wannan nau'i na mutane su suka fi yawa waɗanda mu'amalanta su halaka ce tsagwaranta ibn al-qayyim ne da yake faɗan wannan kalamai shine ce la kaffarahumullah kada Allah ya ƙara yawaita su wato yana fatan Allah ya karanta su amma dai su suka fi yawa cikin mutane waɗanda mu'amalanta su tsagwaran halaka ce kaga dole sai an yi taka tsantsan mala yace wa hum ahlul bid'i wad dalala su ne ‘yan bidi'a, su ne masu rike tafarkin ɓata, ta ganin ma yake asadi kona ku soke wannan ƙafin ɗin, asaduna ne an sunnati Rasulillahi wanda suke kange mutane daga sunnar manzon Allah. Adda'una ila khilafiha waɗanda suke kiran mutane a saɓa ma sunnar manzon Allah, ai su suka fi yawa cikin al'umma. فيجعلون السنة بدعة والبدعة سنة sai kaga sun sanya sunna ta zan bid'a a wajensu bid'a kuma ita ce sunna a wajensu su suka fi yawa abinda annabi ya faɗa ba shi aka zaɓa ba wanda kuma wani daban haka ya faɗa shi kuma ita aka ɗauka wani daban suke girmamawa sama da girman da ake bawa annabi akwai abin takaici ba akan samu mutanen da suke inkarin hadisin annabi saboda karewa fatawar wani malami to kaga nan wajen su ma sun yi barna wato in sun fifita wancan malamin akan annabi to malai yace irin wannan sun yi yawa cikin al'umma su suka fi yawa wa ma akthar hadha ad-darb fi an-nas to malai yace wa hadha darbu wannan nau'i la yanbaghi lil aqili an yujalisahum aw yukhalitahum baya kamata ga duk wani mai hankali ya zauna da su baya kamata da wani mai hankali ya cuɗanya da su wa in fa'ala in ku har ya aikata haka fa immal mautu li qalbihi aw al marad ko dai zuciyarsa ta zanta mace ne ko kuma ta haɗu da jinya irin waccan da aka ambata adda'ul udal wadda ba ta da magani duk lokacin da kace za ka zauna da ɗan bid'a wanda bid'a ya zaɓa ko wanda ɓarna ya zaɓa baya son aikin alheri kullum sai aikin ɓarna ba wai sai misali in an yi abin nan ba lalle sai waɗanda za su za su za su kira zuwa ga waɗansu abubuwa da aka fi gani ana cewa su ne bid'a ba akwai waɗanda su ko ba su kira wannan din ba amma su barna kuma suke sha'awa duk wani aikin barna shine abin da suke sha'awarsa shi yake burge su to kaga irin waɗannan su ma zama da su kamar mutum ya jefa kansa a cikin halaka ne kamar ya ɗauki guba ne ya sha malai ce nas'alullaha lana wa lahum al'afiyata war rahma muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lafiya su ma ya ba su muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu su ma ya ji kansu wanda Allah ya ji kansa kan ai ya samu shiriya ko to ma'ana yana roƙa musu ne Allah ya ƙara mana shiriya su din ma da suka bauɗe Allah ya shirar da su shine ma'anar Allah ya ba mu dacewa Allah ne ya santar da mu daga waɗannan annobobi da aka ambata nau'i guda hudu na farko aka ce me فضول الكلام نبيفا فضول النظر نوكفا فضول الطعام غانهد فضول المخالطة to wannan duka fa ana yin tattali ne mazuciya wai saboda abin da aka faɗa tun na farko cewa ita ce ginshiki ita ce sarki ita ce jagora a jiki komanda ce abin da ta yi umarni shi ake yi janar ce ta ta wuce janar ma fil marshal ce abin da ta yi umarni shi ake yi ba a saba mata komanda ce da take da iko a kayan rundunarta komanda ce wadda take da kwarjini komanda ce wadda ba a mata musu sai abin da ta ce ake yi in ta ce ido yi kaza to haka yake yi hannu yi kaza baki yi kaza ƙafa yi kaza duk gabbai in ta musu umarni suna amsawa to saboda matsayin da take da shi ita kuma tana iya wannan komanda yana iya samun illa wannan komanda akwai waɗansu abubuwa kuma da suke kawo masa farmaki ko a wajen yaƙi zaka ga ana karewa jagora saboda kashe jagora an karya makalin yaƙi ita ma tana da waɗansu ababen da suke kai mata hari akwai missiles da suke kai mata hare-hare farmaki ta ɓangare daban-daban su sanya mata jinya su sanya mata rashin lafiya kai wani lokaci ma su matar da ita to wai shine duk ake ambata mana waɗannan bayanai dan ba da kariya ne a ita wannan komanda in ta yi lafiya wannan runduna ta ci riba a kare zuciya kada ta lalace kada kuma a kai mata farmaki in an kai mata farmaki to ga yadda za a sa magani dan ta kubuta saboda a kun jinya ya same ta to jiki ya lalace ba zai aikata abin da ake so ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa balaga yace ala inna fil jasad mudgha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb sallallahu alaihi wasallam jiki yana da wata tsoka in ta yi kyau to jiki ya yi kyau ya samu lafiya zai aikata abin da Allah yake so, zai bibiyi tafarkin gaskiya, amma a kun zuciyar nan ta lalace, ta gurɓata, manyan ababen da suke gurɓata ta an faɗa mana nau'i nawa ne. Saboda na daga hannuna ku? Ne na yadda nau'i biyu ne, barakallahu fi, ash-shahawat wa shubuhat su ne manyan manyan abokan gaba zuciya wanda suke kai mata farmaki ash-shahawat wash-shubuhat ai mun ambata su a baya to wannan fa duk ana kawowa waɗansu garkuwa ne ga ita zuciya daga waɗannan manyan abokan gaba guda biyu ash-shahawat wash-shubuhat in suka shiga cikin zuciya sai su lalata ta kuma matsalan ashahawat tana kaiwa mutum zuwa ga sako ne ashubuhat ita ta fi barna don ita tana ɓata aƙida ne ita farmaki take kawo akan al'aqa'id aƙida ashahawat kuma sa sako take yi a aikata alma'asi to amma dai duka tasirinsu a zuciyar rake sai zuciya ta karɓi waɗannan ababe in ma ashahawat ko ashubuhat to sai ta lalace sai ta umarni a gabbai in ma ittiba'ul hawa ko kuma ya zama to an sami mummunar aqida Allah ka mana tsare malai ce asbabu hayatil qalbi wa adhiyatuhu nafi'a sababba da ke sanya zuciya ta rayu sabubban da ke kawowa rayuwar zuciya. Zuciya mun ji macacciya mun ji mai rai, waɗana ababe ne suke sabbaba zuciya ta iya samun rayi, ta zan ta rayu, kamar misali a ce dashe ne ko shuka a gona, me abin da yake sa ta rayu? Ruwa, taki, iska, rana, ko ba haka ba ne tasirinsu duka ɗaya ne wani ya fi wani amma dai sai sun haɗu tukunna shuka take kyau kaga manya ta kyautata to haka nan ita ma zuciya ko su sabubba da suke sanya rayuwarta to shine malam zai ambata mana ana yace ilam ka sani anna ta'ati lazimatun li hayati qalbil abdi da'a ga Allah biyayya ga manzon Allah yana lazimtar da rayuwa na zuciya zuciyar bawa da'ar Allah tana lazimtar da zuciyar bawa ta rayu luzumat ta'ami wa sharabi li hayatil jasad irin lazimtar da abinci da abin sha yake yi ma rayuwar jiki jiki ba abinci ba abin sha zai samu rayuwa Allah ka tsine wa yahudawa Allah ka mana maganin su da su da waɗanda suke taimaka musu Allah ka wargaza Amerika ubangiji ka ta wannan munafukar ƙasa algunguma mai bautar iblis an kulle yan uwan mu a Gaza an hana su ruwa an hana su abinci an kulle su an hana su ruwa an hana su abinci mutum miliyan biyu da kusan dubu ɗari uku an hana su abinci an hana su abin sha ruwan da za a samu a sha ya karanta an rasa kuma babu fetur an yanke wutar lantarki bohol bohol da suke da shi babu wutar lantarki dan Isra'ila take ba su ta hana kowa ya ba su ita ce take bayarwa to ta yanke kuma ta hana fetur ya shiga ta hana abinci ya shiga tana so ta kashe su yanzu an ce a rika sanya motoci guda ashirin kullum su shiga to kafin su gama isamancin ne mai mota ashirin za ta yi wa mutum miliyan biyu da dubu ɗari uku Allah al-musta'an to nan ma yana ambata mana cewa da'ar Allah tana lazamtar da rayuwa na zuciyar bawa irin yadda abinci da abin sha yake lazamtar da rayuwa a jiki wa jami'al ma'asi بمثابة الأطعمة المسمومة سابو كما سابو شيني كيشير من شيني كيشير داعا داعا أمسعين أبنشي دا أبنشا تكي غزوتيا سابو كما ينا سنيا wato bi masabatil at'imatil masmuma a madadin abinci yake mai guba allati tufsidul qalba wala bud wanda take lalata zuciya ba makawa kamar yadda abinci mai guba yake lalata jiki to haka sakon Allah shi kuma yake lalata zuciya wal abdu muhtajun ila ibadati rabbih azza wa jal lalle bawa yana da matukar bukata wajen bautar ubangijinsa ma'abucin buwaya da daukaka domin da bautar Allah ne yake samun nutsuwa da bautar Allah yake samun kusaci zuwa ga Allah da bautar Allah yake samun rahamar Ubangiji ake samun tsira. Don haka bawa yana da matukar bukata zuwa ga bautar Allah. Faƙirun ilaihi faƙran zatiya yana da tsananin bukata zuwa ga bautar Allah bukata ta zati. Zatin nasa yana da bukatan ya bauta ma Allah domin da bautar Allah ne zai samu kusaci zuwa ga Allah. Allah ce, Fa in ma ya atiyannakun minni hudan, faman tabi'a hudaya, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shirya ta za ta zo gare ku, duk wanda ya bi shirya ta to ba zai samu fargaba ba kuma ba zai bakin ciki ba. Wa kama ya akhudhu al-'abdu bil asbabi li hayati jasadihi min al-mudawamati ala tanawul al-aghdhiyati an-nafi'ati fi awqatin mutakariba kuma kamar yadda bawa yake riko da sabubban da za su sanya jikinsa ya samu rayuwa suke sanya rayuwa ga jikinsa wajen yadda yake dawwama min almudawamati ala tanawul aqdiyatin nafi'a yadda yake dawwama wajen samun kalaci da zai amfanar da jikinsa fi auqatin mutaqariba a lokata mabambanta ka ci da safe ka ci da rana ka ci da daddare in an samu ko lokata mabambanta kana da bukatan abinci ka yi riko ne da sababi ka san cewa abincin nan da za ka ci zai sabbaba jikinka ya samu lafiya jikinka ya samu ƙarfi to sai ka nemi abinci ka ci ka san yunwa takan yi ɓarna to don haka sai ka dinga neman abinci lokata bayan lokaci kana ci wa idza tabayyana lahu annahu tanawala ta'aman masmuma kuma in ya bayyana ga mutum cewa a cikin abincin da ya nema ya samu ya ci, yanzu ya samu abinci wanda yake mai guba bai sani ba ya ci. In mutum ya samu abinci mai guba, an ɗariƙil khata'i, ai sai dai bisa hanya ta kuskure ko? To yanzu idan mutum yana son ya nemi abinci don ya ci jikinsa ya ƙarfi kuma sai a bisa kuskure sai san abinci ashe mai guba ne, me zai yi? Na'am? mutum ya ci abinci sai kawai ya fahimta a ce abincin akwai guba a ciki. Ha? Neman magani ko? Hanzartawa zai yi, ya je ya nemi magani wanda zai yi makari ga wannan. To, kamar yadda idan haka ya faru asra'a mutum yakan hanzarta, fi takhlisi jasadihi ya ga ya kubutar da jikin nan nasa min al-akhlaqir wadi'a daga mummunan abin da ya cuɗanya da shi na wannan guba. To, kamar yadda haka lamarin yake ga jiki, to, mala ya ce, fahayatu kalbil abdi, rayuwa ga zuciyar bawa, zuciyar bawa ta rayu, aula bil ihtimami min jasadihi ita tafi cancanta a bata muhimmanci sama da jiki. Ko ba haka wani? yanzu daga raiza ta yanki jikin mutum ko ya taka kusa mai tsatsa sai gudu yana cewa zuwa masa ATS anti-tetanus injection ko saboda yana gudun cewa watakila wannan mummunar kusa mai tsatsa baka kiran watakila akwai guba a jikinta kaga ya hanzarta ko in ya bugu ya ji rauni nan da nan zai je a hydration din wajen a gyara sa magani a bashi waɗansu ƙwayoyi ya sha, to shi ne malam yake cewa, zuciya a ba ta muhimmanci wajen kare ta daga jinyar da zai same ta shi ya fi muhimmanci sama da kariyar da ake ƙoƙarin bawa jiki in ya samu rashin lafiya. Saboda muhimmancinta ya fi na jikin, jikin ma bawa yake gare ta. shine yace fa in kanat hayatul jasad tu'ahhiluhu li ma'ishatin ghayr munghassatin bil marad fi dunya idan har ya kasance rayuwa ta jikin mutum tana ahalantar masa rayuwa ma'ana tana jibintar masa ya riki rayuwa غير منغصة بالمرض في الدنيا ودبت تشودنيا ba a shaƙe ta gafsa wato daga gussa ne mun gassa daga gussa abin da aka shaƙe shi idan har ya kasance rayuwar jiki tana sanya mutum ya buƙaci rayuwa wadda ba a makare an shaƙe ta da jinya ba a nan duniya kowa yana son rayuwarsa ta zamba ta samu jinya ba to fa hayatul qalbi kenan rayuwa da zuciyarsa za ta yi, ita kuma tu'ahiluhu li hayatin tayyibatin fid duniya. Tana ahalantar masa rayuwa ce mai daɗi a nan duniya, wa sa'adatan ko fi duniya wa sa'adatin ghairu mahdudatin fil akhirah da kuma rabautuwa wadda ba ta da iyaka a lahira inda zuciya ta yi kyau ai jikin mutum yana sanyawa ka je samu rayuwa ne mai daɗi kana son ka bashi kariya ya samu rayuwa mai daɗi wadda bata haɗu da jinyayyuka ba kaga kayi rayuwa lafiyayya to idan har haka ne yasa ake ba da muhimmanci ga lafiyar jiki to lafiyar zuciya kuma tana sanyawa mutum samun rayuwa ne mai daɗi a nan duniya kuma ya samu rabo a lahira wanda ba shi da iyaka don haka yace wa kadhalika mautul jasadi haka nan mutuwar jiki ya qata'uhu an duniya yana yanke mutum daga barin duniya ko ba haka ba idan ran mutum ya fita ai jikin ya rabu da jikin ko yanzu jikin ya mutu kenan ya raba shi da duniya to yace wa mautul qalbi tabqa alamuhu abadul azadi shi wannan duniya ce kawai rayuwa ta jiki idan ta katse ta raba mutum da duniya ne kadai kaga shi yana da iyaka to mutuwar zuciya kuma tabqa alamuhu abadul abad radadinsa da musibarsa yana ci gaba da wanzuwa ne har abada haka ne ko ba haka ba wanda zuciyarsa ta mace ai ya zama kafir ko ya zama zindiki fasiki idan har ta kai wani gayan da ta mutu zuciya ta mutu ai ta zama zuciyar kafirin kenan mun ji a baya ai nau'o'in anwa'ul qulubi akwai qalbu salim ita ce wacce take rayayya akwai alqalbul marid mai jinya ta fasiki kenan ana tsammanin wata kila a sama mata magani ta waraka akwai kuma alqalbul mayyit kaga shi kuma wannan ya mutu akan kafirci mutum zuciyarsa ta mutu kuma bata rayu ba to ai kaga wannan radadanta yana wanzuwa ne shine yace tabqa alamuhu abadul abad domin mutum idan ya mutu da kafirci zai samu sa'ada ba zai san sa'ada ba zai dawwama ne a cikin wuta shine wanda Allah yake ambatawa khalidina fiha abada inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi to malam yace wa qala ahadu salihin ɗaya daga cikin malamai magabata salihai yake cewa ya ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu yace kai abin mamaki da mutane su rika kuka idan mutum jikinsa ya mutu, ransa ya fita, sai ka ga ana kuka, wala ya bukuna alaman mata kalbuhu, amma ba za ka ga ana kuka ba idan zuciyar mutum ta mutu. Ya ce, akwai abin mamaki, ya ce, waho a shaddu kuma shefu tsanani. Mutum jikinsa ya mutu, sai kuma gana tarafka kuka, mutum zuciyarsa ta mutu ya bar Allah, a nan ko mutane ba sa masa kuka. wala Allah wancan da ransa ya da jikinsa ya mutu wataƙila shi cikin daɗi ne ba yana cewa qaddimuni qaddimuni ko ba haka ba an ɗauki gawarsa tana qaddimuni qaddimuni kaga shi daɗi zai je amma na kuka to abin mamaki ko mutum zuciyarsa ta mutu kaga ya lalace ya bar Allah mutum ya fito yana karantse a hidimar addinin Allah mutum ya fito yana allantar da mutane makhlukai mutum ya fito yana zindiƙanci mutum ya fito ya lalace ya hannun riga da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata al'amarin addini bai ba shi ihtimami ba amma kaga mutane kuma ba sa tausaya masa alhali shi ya fi cancanta a tausayawa wanda yake Allah yake manzon Allah shi ya kamata a tausayawa sama da wanda ba shi da anini. Malai ce fa'inna ta'aci kullaha domin biyayya ga Allah baki ɗayanta lazimatul li hayatul qalbi tana lazimtar da zuciya ta rayu ne, duk mai bin Allah to zuciyarsa rayayya ne. Don haka malai ce wani khusu hadhihi bi zikir a cikin waɗannan sabubba za mu keɓance waɗannan da ambato lidaruratiha liqalbil abdi saboda tsananin buƙatuwar da zuciyar bawa take da shi gare su wa shiddatil hajati ilaiha da tsananin buƙata da zuciya take da shi ga rayuwarta ga waɗannan ababe su ne me yace zikrallahi azza wa jal za mu ambace zikirin Allah zuciya tana da tsananin bukatarsa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wa tilawatal qur'an da karatun alqur'ani zuciya tana da matukar bukatarsa wal istighfar da istighfar wad du'a da kuma addu'a wassalata ala nabi sallallahu alaihi wasallam da yin salati ga fiyayyen halitta tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa qiyamal layli da tsayuwa da daddare ay sallah za mu ji su insha Allah a matsayin asbabu hayatil qalbi sabubba na rayuwar zuciya wa agadiyatuhun nafi'a da kuma kalacinta abincinta wanda yake mai amfanarwa za mu ji waɗannan ababe insha Allah ta'ala abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم وعليكم السلام